Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazu Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya الله لا إله إلا الله مولانا رسول الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا رسول الله يا أتق الأوراق ويا مصطفى الأكوان يا سيد الورى لا لا إله إلا الله محمد رسول الله بسرك يا سر الإله ونوره وجاهك يا ياسين أحمد مصطفى لا لا إله إلا الله محمد رسول الله جزاك إله العرش يا خير مرسلين وسيلته العليا وأنت بها أولى لا لا إله إلا الله محمد رسول الله دعوت بك المولى علي جل شأنه لكي يشف البلوى ويطيف للبغياء لا لا إله إلا الله محمد رسول الله هدى وجدا أمرا ونهيا ورحمة وعافية الدارين دنيا مع الأخرى لا لا إله إلا الله محمد رسول الله
tsakanin bayi haka haka haka har عزيز mabuwayi سواه shoke kaga wani Allah فضائل فا ba za a taɓa samunsa ba على إذي a bisa buwaya ta ni buwaya ta ba irin buwayan malamai ba ce ko buwayar sauran waliyai ko buwa a ce ai wani buwayarsa da kaza ne A, ai wani ya samu ɗaukaka ne saboda tsabar ilimi ai wani ya samu ɗaukaka ne saboda tsabar wato yawan kwana ba bacci wani saboda tsabar karatun qur'ani ai wani saboda kaza ne shebra zai ce ni na samu ɗaukaka ne da Allah ni da Allah na ɗaukaka ba da wani abu ba shi yasa ɗaukaka na yanda Allah yake albaki ɗaukaka ta ma ita ma bakiyatu ɗaukaka ta har abada ba za a taɓa yin wani wali wai a ce ya zo ya shafe ni ba yanzu misali in ka dubi yadda shehu yake a yanzu da yawa kamar mu da bamu san shi ba a za mu mun gama kamar ma shekaran jiya ya rasu sai da kullum sunansa ƙara fasuwa yake kullum ƙara bayyana yake kullum ƙara bunƙasa yake kuma shekarunsa talatin da uku yanzu da rasuwa ma shekararsa yanzu talatin da uku a ƙasa amma kullum sabo dal billahi lazi kai ka ce ma ba tsarin shi alida ba to saboda haka wannan girman da ya samu ne da Allah ya samu girma samun girma kaman sanin Allah ne akwai sanin Allah da zuciyar nafsu akwai sanin Allah da zuciyar kalbu akwai sanin Allah da hankali akwai wanda da hankalinsa ya san Allah sai ya ga kawai shi kenan shi abin da ya gane din nan shine Allah saboda sanin Allah shi da hankali sai ya auna da hankalin da an faɗa ba sai ya tsaya kinta ta ya kai da Allah rabu da su kai kaza saboda da hankali ya san Allah akwai wanda ya san Allah da ruhinsa akwai wanda ya san Allah da asirin ruhinsa akwai wanda ya san Allah da kafa'i akwai wanda ya san Allah da akhfal kafa'i akwai wanda ya san Allah da Allah
shi da Allah ya san Allah sanin Allah sayyidina Ali arabtu rabbi bi rabbi walaula rabbi ma arabtu rabbi da ubangiji na na san ubangiji na da ba don ubangiji na ba da ban san ubangiji ba to saboda haka shi shi radiyallahu anhu ya girmama ne da Allah shi yasa girman sa har abada me ne dalilin da yasa ga manyan manyan akabirul aqdabul ummatul muhammadiyya suka zo suka suka nannade suka suka suka jingira da shi suka shiga cikin karkashin inuwa saboda sun san girman ba iri ɗaya ba in ba shi Ibrahim ba babu wanda zai zo duniya ya tadda irin waɗannan kuduban su zama almajiransa wanda za su yi masa sai dai sallama masa dukkan gausi in ya zo ya bayyana a duniya kan tadda manyan kuduban nan tun daga imamai ne zuwa autadu zuwa mafatihul kunuzi za su sallama masa ne amma wani abun ma ne ma yake aure su misali kamar mafatihul kunuzi duk inda gausi ya kai da bunƙasa sai an sai ya zo an zauna da su an tattauna cikin ulumul gaibi sun gaya mar abin da bai sani ba duk sai ta gauci wallahi akwai abin da bai sani ba a wurin mafatihul kunuz duk sai ta wannan magana fa ba kitabun ra'az bane kar ka dauka kin tace nake ala basiratin nake yin magana magana shi wata janje nake gaya ma to haka saboda haka duk girman wali wallahi akwai abin da sai ya hadu da mafatihul kunuz sun gaya mai amma ban da shi wata janje shi Ibrahim saboda dalili akwai wasu waliyai masu ba a ƙarƙashin magausun su kyau sai na hajar ba a ƙarƙashin gausi kyau annabi isa ba a ƙarƙashin gausi annabi iliyasu ba a ƙarƙashin su sannan akwai haka haka haka ɗaiɗaikun su to amma waɗannan kowa da kowa فما فاض من ذات النبي محمد تلقى ذات الخفيف دون وسيلته كما تتلقى كل فيد من انبياء ورسل عليهم جميعا تحيه to saboda haka wannan shine abin da ake so a gane makami ne shehu tijjar radiyallahu ta'ala anhu da makami ne shehu ibrahim su ne makaman da suke dindindin min al-azal ila al-abad kujeru ne wadanda yake ba a hawan su babu wani mahaluki da ya isa ya zo ya hannan na dai kafarsa ya zauna a kansu amma banda wannan babu wani makami da ba a maimaita shi babu wannan makamin shi yasa kana dan faila ko kana batun jani a cewa na gauci ko a cewa na kaza duk hankalin kai tashi baka san inda aka dosa bane gausiya ko fardaniya ba ta shafi shi Ibrahim ba ta dame shi ba ba gaban ka ba sai da aniya ma min salma wale la ba ai da su makamin shi kai kace kallo na gausi ko wardi ko jami'i ko wagani ni waɗannan makamin ni ke azawa wanda ifi kowa kusa da ni shi ke kan wannan makamin yasa aka kasanta da cewa la ya'rifu fi dunya wal akhirah la yu'rafu fi dunya wal akhirah to saboda ka in mutum ya san shi kuma yana je da shi ina kai ina wani a cewa na gausi ko wani wuri dukkan ka ta da jijiya wuya ka manta fi da na taba fira da wani akan wannan yake shi ai shi bai yadda a cewa na gausi ba shi kaza na ce to wata dariƙa ka sani banda tijjaniya yace da san kowace ba yana da jin labarinsu na ce to alhamdulillah ni na san fiye da hamsin kuma zan iya yin magana a kansu da irin auradansu da abin da ta kunsa a ɗariƙar tasu na ce masa akwai ɗariƙa ana ce da ita ɗariƙar rufa'iya akwai ɗariƙa shazaliya abin hasali shazalin nan gausi ne bayan wafatinsa almajirinsa abul abbas al-mursi shi gaje shi zama gausin zamani shi ne wanda yake cewa da zan rufe ido in bude ban ga annabi gabana ba da na tabbata na yarda to bayan abul abbas al-mursi akwai almajirinsa ana kiran shi sayyidi yaqut al-arsh shi gaje shi bayan shi akwai almajirinsa ana kiran shi ibnu adalillah al-adini haka suka dinga tafiya malam fiye da goma ko ko ko ko ashirin ma gausi bayan gausi gausi bayan gausi na ce masu yanzu in aka ce maka da shi Ibrahim da Abul Hasan Shazali ba ce ba sai Ibrahim man na ce to yanzu Abul Hasan Shazali ya iya tarbiyyar almajirai har sai kai makamin gausi ya ce Ibrahim ba zai iya ba sai da ku je da burce na ce to a ji ayi tafakkuri sosai yau ba wai ana bin sa cikin duhu bane kawai kai ta faɗin abba kama san ma me ake nufi
shi Ibrahim ya wuce a ce wai wani ya bi shi har ka tsaya kana tunanin ma wai menene bayan dukkan waɗancan da suka wuce almajiransa ne to in yanzu sun dawo sun biyo shi ba dama can tun kamun wannan zamanin namu a gawasai ne to kuma sun yanzu gashi sun dawo karkashin shi to shi kenan da an faɗi wani martaba kuma shi kenan sai ne sai ba abin da ya gaba kawai ba abin da ya ba a cikin wannan da'irar samu ba a lissafin wannan irin wannan makaman an wuce tunani to da haka bai kamata mutum ya dinga tada jijiyar wuya yana damuwa ko an faɗi wani abu makamancin wannan ko ne shehu ishe ibrahim radiyallahu ta'ala an kujerarsa shine akan babu wani ma ba mun taɓa magana nan muka cewa mala'ika ne ke ɗauke da ita duk inda ya ji akan ta yi ba yanda za a ce wai shehu ya tashi wani ya zauna to ina ma zaka ganta balle ka zauna ba abin da kake gani zaka iya hawa ba to shi ba a gani ma to saboda haka shine matinun ubangiji mai karfin iko ganiyun mawadaci wanda saboda tsabar wadata bai bukatar komai har a wurin kansa ma balle a wurin wani Allah saboda tsabar wadata bai bukata yayi wa kansa wani abu ma balle wani ya mai wannan wadata ta wuce tunani da hankali ka san kai ko duk wadata ka ai kana bukata kai kashi kana so ka fitsari kana so ka ci abinci kana so kai kanka wasu abubuwa da to Allah bai buk- saboda tsa- ya wadata daga yi wa kansa wani har a wurin kansa ba zai bukata komai alganiyu kenan alganiyu Mhm.
wa hawa shi ubangiji kafiya bidihi shi ke isar wa bawansa abin da zai damu bawa duk abin da zai damu bawa iya koma ga Allah Allah zai mai maganin abu to shehu yana ishara da kansa ne anan wato shi Allah shi ne ya kiyaye ni dukkan abin da nake tsoro dukkan abin da bana so Allah ya tsare ni alamal darain a bisa gurace guracen duniya da na lahira duk abin da nake nema a duniya Allah ya bani duk abin da nake nema a lahira Allah ya bani tun ba ta shi kiyama ba saboda tsabar wadata ne da izza da buwaya cikin tsabar biyayya ga Allah da yadda da Allah kuma Allah ya yarda da shi ya nuna mai alkiyama tun ba a tashi ba ba nan zariya bane shohin nuna yace ga ma har ma yanda za a yi ma a filin kiyama duk da ya nuna sai wannan wani abu ne wanda ke an faɗi wani hankali ne ta yi ta ana kaza kaza kai ma an kaza Allah sai ka ga inda zaka zauna a filin kiyama wallahi ka gani kana kusa da Abu Jahil ne ko kana kusa da Abu Lahab ko kuma kana kusa da Sayyidina Abubakar ko kana kusa da Sayyidina Umar duk zaka gani wallahi kai akwai bayin da saboda ta taraki da tsabar safayi sukan je aljanna su ci abin da za su ce su dawo duniya su kwana ma a ci kuma su gana da iyalansu da shi yi wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa komai saboda ka irin wannan abubuwa ne ga sunan Allah ya yarda da su tuni to shi Ibrahim ana zaune a zari bari ma ga inda abubuwan da ga inda annabi zai zauna ga inda shi zai zauna ni ma ga inda zan zauna
hauzan ala hauzi to wannan shine rabo kan rabo duk wanda ya samu wannan ya taro rabo akan rabo duk mutumin da ubangiji ya tsaya masa ya tsaya wa Allah Allah zai tsaya masa to wanda ko Allah ya tsaya masa ya samu rabo kan rabo
yakillu kilami shi yace kai bakin alƙalami na ina dakushewa inda wasu ilahina yayin da nake sifanta ubangijinmu alƙalamin ma shi kanshi dino cewa yake sai bakin shi dakushe kawai kasa rubutu fafihi a cikin sifanta ubangiji muksirun mai yawaita bayani wa akuran zi da mabocin ishara wanda zai ce ai Allah shine kaza shine kaza shi ya halicci sammai bakwai kasai bakwai ya halicci wuta ya halicci aljanna ya halicci mala'iku a cikin sa akwai wasu mala'iku ɗari uku da wani abu wanda yake wanda shin shi malam Umar Fandar radiyallahu anhu ya faɗi ke cewa kowane ɗaya daga cikin su in ya turo ya tsansa karami bai da mahalli a duniya ya tsa karami ba shi da wurin da zai shiga duniya ta mai kaɗan ya tsansa karami ya shigo wannan duniya daga cikin waɗannan mala'iku to duk wanda zai sabanta ubangiji ya ta bayani ya ta bayani irin wannan da kuma wanda in an ce Allah zai ce Allah shine Allah sawa'un ya wuce duk daidai suke ba wanda ya faɗi Allah da wanda zai ta bayanin Allah Allah kaza ne Allah kaza ne Allah kaza ne Allah kaza kamar sai dai Ali radiyallahu anhu kowa yana bayanin shi ai shehu Ibrahim shine kaza shehu Ibrahim shine kaza sai dai hadisin sa da aka sallame aka tambaye sai ce shi Ibrahim shi musulmi ne na hakika kawai shi ke musulmi ne na hakika yanzu kai in ni ne yanzu musulmi na hakika ba ta dalla mun marike tutun shewara in ne musulmi wata nan mana ta tabba bula da ni ya je maka aka ce mai alaji ya je na biyu aka ce alaji ya je na uku aka ce alaji ce kai wuce nan mana aka ce sai annabi to to kaga to haka abin yake
كذلك to fa shi- shi haka al'amarin farita fa أوصاف الأمين sufofin amintaccen Allah annabi Muhammad su ma haka suke لأنه domin cewa shi sufofin manzo Allah كأوصافه kamar sufofin Allah suke sawa'an bi sawa'i sufofin annabi Muhammad kamar sufofin Allah suke daidai da daidai من دون فرق mun dole farkin babu wani bambanci ولا ميزي balle ka iya warewa ai sun madana fata dallahi ko shi tijani ya fassara man sun madana fata dalla ya ce kamar ka dafa ci ka sa lifton ka sa suga sai sai shayin nan ka ɗanɗana shi yayi zaki sai a ce ah wa ya ce ka sa suga shirye sugan a ciki zai shiru to tsakanin Allah da annabi Eh, saboda haka kaga idan ma ka tsaya kana bada lokaci kana cewa Allah annabi Allah da waye da waye shi sa shi ma Allah ya tafi sunanta annabi zaka ji Allahu wa rasuluhu a haqqan yardu ba zai ce siga da ci siga siga siga da da ruwa ba sai ce kawai ci in Allah zai bayanin kanshi da annabi Muhammadu to bai cewa ruwa da siga sai kawai ce shayi kawai a ga an zauna lafiya ce
فمنه to daga halaran manzon Allah استجرت aka tseratar da ni الدهر wato tsawon zamani na zama kiyayayye ba abin da yake damu حبا a matsayina na masoyinsa وخادما kuma hadimi gare shi البشة البزي shi wace kaga irin kamun da shirwa ke wa dan tsako daga sama din ne sarkin shi ya sako sarkin shi ya sama فلا نالني sai Ibrahim ya ce irin wannan ba zai taba samu na ba من مبجدي daga wurin makina wai makina kawai ya- ya ya dinga dakuna yana neman waya za a yi sarki ni wallahi duk ran da ya sako ya zama nama makina duk ran da ya kuskura jiya san zuciya ta ruɗe shi ce wai zai mun irin wannan tafka to wallahi rana fa yara za su ci nama Mm. saboda haka ni shewa ya ce wato na fi ƙarfin shirwa ce ni irin kamun da take wa ɗan tsako in ta kuskura ta sakko to shi kenan ta zama nama غدر الغدور shewa ya ce ka ga yaudaran mai yaudara وقده da sukarsa ولا درني kai wannan ba zai taba cutar da ni ba yayi yaudarar su yi cutar su yi makircin su yau ce wannan ba zai taba cutar da ni ba لطه تلاقي saboda ni girma na da tsarkin Allah na same shi ba da fagamniya da hayaniya ba da rudu a a Allah na bi kawai gagangada kuma annabi ya ga mana mun aqbala bi qalbihi ala Allah aqbala bi qulubil ibadi ilayhi duk wanda ya fuskanci Allah da zuciyarsa Allah zai fuskantar da zakatan bayi gare shi to saboda ka shi ni Allah nabi saboda ka girma na bi daha atilai girma na da tsarkin Allah shine daha da daha na girmama
دون درد ba tare da duka ba ba siyasa ba ce a daki wannan a daki wannan a karya wannan a ni ba haka nayi ba ni koma gefe ne ma na sa halitta ido ina ta bin Allah sai kawai shi kenan sai naga kawai ana ta bina sai Abul Fatih yana cewa ra'ayna nuru gausul khalqi ufqa fa amanna bi haqqan wa sidqa eh mun hango hasken gausun zamani ya cika gabas da yamma kudu da arewa tun kamun mu je muka hango hasken sai muka yi imani da shi zahiri da batini
ولا وكذي kuma ban maru kowa ba ban taba dukan kowa ba ban taba zagin kowa ba akan addini ko ban taba fitawa a ji gidan rediyo a yi shaida ko a gidan TV ko kuma a dinga abin nan ba hatta wannan fasan da kake gani ake manna masoya ne kawai suke abin su sai ba ruwansa radiyallahu anhu طه sarkin Allah نفل أشرار ya kori mutanen banza النية gabari na duk mutumin da ba na Allah ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da sanda ta hafi ya kore shi shi yasa nawa daban yake nawa daban yake duk mutumin da ba nawa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da sanda ta hafi ya tashi shi a wurina ina zaune da mutane na sai na ga annabi zai koro wannan ya koro wannan Ah, ni ban ce komai ba annabi yana ta koran mutane yana ta koran mutane yana ta koran mutane wasaqali can bayan ya gama kore su wasa kali sai na ga ya kore ni rijalatuka mazajen tsoron Allah
wal rushdi da shirya wal ilmi da ilimi ba jahilai ba shiryayyu ba asararru ba masu tsoron Allah ba sakararru ba kuma malamai ba jahilai ba wal fawzi kuma rabautattu ba asararru ba su annabi ya koro mu bayan annabi ya kore min jahilai ya kore min matsiyata ya kore asararru ina zaune dai ni ban ce komai ba sai kuma naga annabi yana ta koro su shehu gibrima su shehu atiku su shehu malam tijani su shehu modibba jilani su shehu sani kafanga su shehu mai hula su shehu abul fatihi su shehu malam umar sanda su shehu malam maulam shehu ɗayan bauchi su shi mana Ismaila su shi Abdulkadir Zaria su shi Yahuza Zaria su shi Adamu Azare ga sunan akajiru akajiru akajiru akajiru su shi malam Hassan Sirajo su shi malam Awal Sirajo ga sunan waɗanda yake ba mu san su ba Allah ne ya san su to haka annabi dinga kore su sai kuma sai i kore su wane su wane su wane su wane
فلا هو إبعيل لمبصرين دربت بذكر المصطفى تيهم به لي وليس في ملجئي وهو مركزي فحسبي لا والأمين فمن يكون يا الله يا ربي فانصرني على كل مريض يا الله صلاة وتسليم على خير مرسل
Allahu ayyubai
sai ya ce ni fa mabiyana ba wai wani bane zai zo ziga su ko wani ne zai zo faɗe su ko kuma ni da suke bi ne zan faɗe su sai ya ce a'a kaga gyaruwan masoyana ya dole mufsirin yana bayyana ga dinne gani da idan zuciya ka san shi salihi ba kowa ke gane shi ba fa salaha ba kowa ke iya gane ta ba salihi shi ke gane su da hawu matsiyaci shi kuma ke gane ashkiyawu salihi ya san sulahawu shiki ya san ashkiyawu so da haka duk salahan mutum babu yanda za ka gane shi in ba salihi bane ka haka kuma matsiyata su suka san matsiyata kamar yadda masu kuɗi su suka san masu kuɗi barayi suka san barayi eh to haka malamai su suka san wali haka kuma malamai su suka san malamai waliyai su suka san waliyai annaba su suka san annabawa mala'iku su suka san mala'iku ka kowa irin jama'a su yi sani yana daga abin da za ga ba a damuwa in mutum yana bin shi yaura bai damuwa da abin da wasu ke kowane mutum da ya gani yana bin mutumin da ya dace da shi ne kowane mutum babu yanda za a yi misali kai bukatar ka kullum kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati dubu ɗari kullum bukatar ka kenan ka bi kuma wanda shi kuma bukatarsa kullum bacci da cin abinci da wasanni a'a za ka so ka ga wanda yake wa annan miliyan ne shi za ka ji so da ka babu yadda za a yi mutu kowane mutum yana bin mutum da himmarsa sai daidai da irin himmar shi ne radiyallahu anhu babu yadda za a yi ka bi mutumin da himmarsa sai kasa sai sama da taka sai sai kasa da taka in himmarka ta ɗaukaka to kana so ka ga wanda kuma himmarsa sai sama da taka to shi yasa in mutum bai rushe Ibrahim ba karka taba damuwa kowane mutum yana bin mutumin da ya ga ya dace da shi amma babu yanda za a ce kamar shewa a ce shigo ƙasa a ce ka je ka bi wani ba shi ba zai wahala sai dai in dama yanayin ka irin wancan ne yanzu misali shehu ya da annabi sallallahu alaihi wasallam shine sayyidul wujudi yana koda shi yana faɗi annabi shine kaza annabi shine kaza fa ahmadu sirru zati wa zati sirruha fasawa ala idraki al duwalina wanda yake da wannan ra'ayin a zuciyarsa ba zai taɓa bin wanda ya ce annan mutum ne kamar kowa ba to in ka ga mutum yayi mai faɗi wannan shi ma dama a zuciyarsa haka ne kamar da suke da itikadin cewa annabi wani irin halitta ne wanda yake ba wanda ya sai sai wanda ya halice shi to za su zo su ga wanda kuma ya tsara su akan wannan to haka gaba ɗaya rayuwa take ta duniya idan ka ga in mutum yana so ya kasuwanci za ga yana so ya samu ɗan kasuwa wanda ya san kasuwanci wanda yake so ya karatu zai so ya samu malami wanda ya san ilimi kowane mutum yana jin mutumin da yi daidai da shi ne to haka in mutum ya gano wannan zai zauna lafiya ba zai taɓa da hankalinsa ba
فوزا Ra- wannan shine rabo على فوزي wato waɗannan mutane nawa wanda suka samu wannan rabo su ne suka samu rabo akan rabo لطه عبيد الله duk sun samu wannan ne da albarka tsaha masoyin Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam سرت sai ce ina jin daɗi بذكر المصطفى da ambatan al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam سيها به kuma ina ne alfahari da shi فلي عزة sai wace kai ina da wata irin buwaya بالمصطفى wacce na same ta da albarka al-Mustafa abin zabin Allah دون ما غمزي nuna ma gamzi ba da kokowa ba makami ne kujera ce wadda babu wani wali da ya isa ya kokowa da ni a kansa to da aka sallama mu ana ji ana gani na hauta na ɗari Mhm. ina da wata irin buwaya da na same ta bil mustafa duna ma gamzi ba sai da aka yi gumurzu ba ka gani kaga hausa suna satan kalmomi wurin laraba kaga duna ma gamzi suka ce ba da gumurzu ba eh mana ni ولي sai ya ce wanda Allah sallallahu alaihi wasallam shine madubincin lamarina صفي shi ke tsarkake min zuciyata ملجئي annabi Muhammad shine mafakata وهو منكزي kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kantina duk abin da nake nema tumatirin miya ne tattasai ne attarugu ne albasa ne gishiri ne magi ne ruwan da za a dafa abincin ne wutar ce wane ne wurin kwana ne mata aure ne wa- duk a cikin annabi nake ɗaukowa علي manzo Allah madaukaki ne in baka sani ba صفي kuma annabi tsarkakacce ne دون عيب annabi bai da aibi ko ɗaya ولا لمزي kai annabi ko da ya fice baya yi annabi ya taɓo kai nuna ma wani annabi baya yin haka
والأمين shi wace na rantse da sirrin da abintaccen Allah ke ɗauke da shi إلهي ubangiji na فحسبي ya ishe ni na rantse da asirin da annabi ke ɗauke da shi ba ni da bukata wurin kowa banda Allah Allah ya ishe ni فمن يقوم بربي shi wace duk wanda imai da lamarinsa ga ubangiji na shi ma فمقسم to ubangiji fa zai ka zai zama abin karewa shi wannan bawa da ya mai da lamarinsa ga Allah zai zama abin karewa شر ذي اللمز sharrin ma'abocin آه، لمز والهمزي sharrin ma'abocin kyafce da yafuce duk wanda imai da lamarinsa ga Allah to Allah zai kiyaye ka sharrin wanda zai iya aibata ka a gabanka da kuma sharrin wanda zai aibata ka bayan baka akwai wanda zai aibata ka a gabanka ba zai ji nauyin ka ba zai ji kunyan ka ba akwai wanda shi kuma a sai baka nan ta wani wani ke ba motar ka wai ya zo wai ya zo ya zauna ina ta zagin baban wani ina ta zagin babarsa ashe yana tsaya bayan shi bai sani ye zagi ye zagi ye zagi da ya ta ai kaza ma take ai kaza take ye ta ye ta can wai ga da zai sai hada ido da shi sai sai ai mama na ma haka kaga babu mafita ya je ya yi abin da zai zuwa har ya zuwa zagi mahaifiyar shi ma to saboda haka irin waɗannan wanda yake za su aibata ka a gabanka da wanda za su aibata ka bayan baka shi wace to in ka bai da lamarinka ga Allah Allah zai kiyaye ka sharru يا ربي ya ubangiji فانصرني ka taimake ni على كل مارد a bisa duk wani mai taurin hanci duk wani ɗan ta'adda shine marifin Allah ka taimake ni a bisa duk wani ɗan ta'adda ذو ميل ma'abucin karkata anil haqqi daga barin gaskiya wal izzi da sallama buwaya ta duk wanda bai yarda ni ne sahibul faidati ba duk wanda bai yarda ni ne shugaban waliyai bai sallama min ba yake karkata ga barin gaskiya koyan dama to Allah ka sa shi ya nadama ya nadama salatun salatin Allah wa taslimun da gaisuwar ubangiji ala khairil mursalin su tabbata bisa fiyayyen manzanni wa alin da halayensa wa asabin da sahabbansa zawil fadli ma'abota falala wal hawzi da taro dukkan rabo a yan uwa kar a gaban fassara jawhara ban karasa fassarar jawhara ba akwai wani yanayi ne da aka dan shiga shine dalili amma Allah ya yarda za mu ci gaba da fassarar jawharatul kamali din kuma za mu dakata za mu a bawa malam mahmudu ya dan karanta su dan baituka na shi ibrahim siriya ba babanmu ya mana addu'a ma'anan basmala wato attabarri min alhawli wal quwwa in mutum zai iya karanta basmala akan wannan to idan yana so ya raba dutse biyu da hannu zai raba shi in dai mutum ya san wannan da itikadi mai karfi a zuciyarsa ba abin da zai sa gaba ko karfe ne zai lankwasa shi wuce saboda dalili a lokacin da zai aiki ya nuna Allah ba shi zai ba bai da dabara bai da ƙarfi zai amfani da dabara Allah da ƙarfin Allah ke to can ko fasara na uku bi kana ma kana da ni abin da ya kasance ya kasance wa bi ya kun ma ya kun kuma abin da zai kasance gaba da ni ke kasance wato ma'ana duk abin da ka gani basmala ce abin da zai faru gaba ma basmala ce amma wannan tana buƙatar wasu bayanai daban saboda haka duk abin da ka gani basmala ce wannan basmala kuma annabi ne annabi shine basmalatul wujudi sallallahu alaihi wasallam annabi shine basmalar wujudu a shine fa bi arafuni shine ma'ana shine dalilin da yasa a hadisi yazo cewa dukkan littattafan da Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka wa annabawa baki dai an zuba su a cikin alqur'ani at-taura injila zabura da dukkan littattafan annabawa suna cikin qur'ani sai yasa ce ma farradna fil kitabi min shay'in to ƙur'anin baki ɗayansa yana cikin fatiha duk ƙur'ani duk yasa ake ce mata ummul kitabi to shi ko ƙur'anin baki ɗayansa yana cikin basmala yana cikin basmala bismillahir rahmanir rahim dukkan ilimin ƙur'ani da fatiha gaba ɗaya yana cikin basmala shi yasa sai kowane irin motsi da zamu yana cikin ƙur'ani kowane abu kisa sai na ali kita da Allah zai ba wa mutum haske a zuciyarsa ko allurarsa ce yace yace yace mu idan alluran mu ta bata in muka duba qur'ani za mu gane inda take to inda Allah zai baka haske mai yawa to in ka bude qur'ani zaka ga matar da zaka haifa da ƴaƴa nawa za ta haifa sai ka ga ran da zaka mutu amma fa akwai iyaka to shi ne wannan bi kana ma kana wa bi ya kunu ma ya kunu.
على عليه صلاة دائما لم تفتتي الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله العباس آياتي قد فاز منها قطوب بالكرامات نال التجاني أبو العباس آياتي قد فاز منها قطوب بالكرامات لعائشة الفخر إذ جاءت بسيدنا قد القطوب فريدا في المقامات حكم الولاية سلطان الولاية باب للولاية مفتاح الولايات إذا كرمت غراما من مودته تعتادني زفرات كل أوقاتي أقسمت بالطور أن شيخ يؤمنني ما ذاك أنه لين كالغبارات خليفة الله رمز الكون روح جميع الخلق وهو الأصل للوجودات مبرق البرق رائد الرؤود وممطر المزن ومن لقاز البريات لا اله الا الله تلك المكارم لا قابان من لبن تلك الوراثة من اعلى الارمات هذا ابن فاطمة فرع النبوة هذا أحمد القتم مقتل للمقامات هذا الذي منه أرجو كل آونة ليل الفتوح وتافه للمرامات أنت صلاة وتسليم على سندي والآل والصاد شهد للقليقات أيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله دعاني من سلمى وليلى وقليلا تذاق ربات الجدائر مزجلات إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لذكر الذي من ذكره تب قبله ألا أدم إذ كان فرعا وأ صلاة إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لذكر الذي لم يذكر الله قدره مدى الدار والأيام خير من أرسلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لذكر الذي تعرف آدي عزة لذلكه والقلب صار مقتلا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلوله لا تلفي العياد فإنه لبذرة هذا المكان إن كان مرسلا إلا لا لا إلا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولولا لا أردى حياتي بلادة فهي بغير المرتضى البدر أهملا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن بصفات المصطفى على كله حياة وموتا نال إذا مبجلات إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مآثر خير الخلق غير معصر فقل فيما قد شئت عبد المفضلات إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فيا رب فاجعلني لديه مقربا وصحبي وعبادي ومن كان مصلاه إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولي سحور الماردين وردها وقاوي يقين المتقين ذوي الألاء إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأغن فقير المنتهين لإذننا ونج جميع المؤمنين من ابتلاء إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تراقهم يا رب بالشكر دائما فإنك ملجأ العاجزين مجللا إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أيا رب يا من جند لا إله إلا الله لك الحمد والشكر المسلمد دائما فإنك ملجأ العاجزين مجللا إلا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لك الحمد والشكر المترمد دائما فلم يخش من يلجأ إليك توكلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلاة وتسليم على أحمد وآل وأصحاب ومن كان مرسلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو المصطفى المختار قال دم دماري وكل وجهي فوسري ومظهري إذا تحدث البكر نلت لذكريه وأذكر في كل مرأى ومزار وأذكر عند الأغاني وإذا مذاق الروح أمري مذاتي ومرسي لا وأذكره عند البلاء ونقيده وأذكره في كل لا إله إلا الله وأذكره في غيبتي مثل ما بارك وأذكره عند العبيد ولم أقل لا لأسه وتل أجنبي المقدر لا ولست أرى منتصنا غير وجهه لا فليس جمال غير وجه المدسر لا مراجع كون المصطفى عين عينه وإلا موتي في شوق الأنصار ولا ارتزاز في الجنان بنوره لما علمنا والكل كل مبصر وليت رسول الله كان فقيرا لبرم نارا خالدا كل مسعار وليت يتاسفين إبلين فوقاه وليت يتاسفين ليتك جعفاري وليت أقول اليوم تربة عليه وليت أرى كل الأمين المبشر وليت يوما كنت شربة مائه وعامل كاس للبشير المنور أقلل نفسي بالوفاء مع الأهل والأصحاب غير مبتار
La
الله لولا